أعوذ بالله السميع العليم والآكبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقباج فريد داري على الإطلاقي هاتم الأثنين أبو إسحاق أحمد إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا أئمة شيخي دري لنا بهذا المحضر والتعد بي بنظرة تأتي لنا بالنفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna cikin hirfatuna sina'atuna fi ma'arifat sayyidina rasulullah idan an kira manzala mutum Allah ya ce walaƙar karramna bani adam in an kira shi da mutum ana nufin basharu kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya in an kira shi da afdalu halqillahi alallahi bil itlaqi wayannan sunaye guda biyu an ce mutum mutum sai mutum ya kaman cewa an maida daraja ce baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasancewansa mutum kalma ta mutuntaka mutum babu wata halitta a wajen Allah wanda ta kai mutum walakar karramna bani adama adamu bani adam adamu shi annabi adamu alaihi salatu wassalam shi kansa fotokofi ne na sayidina rasulullahi sayidina adamu fotokofi ne na sayidina rasulullahi shi mutum shi ake kira insan mutum shi ake kira insan abin da ake kira da insan menene mutum mutum shine wanda halittarsa ta fi komi ubangiji ya yi rantsuwa duk halittarsa ba wanda ya kai mutum والتين والزيتون والطور السين هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم mutum babu abin da ya kai mutum ba na imam sallallahu alaihi wasallama mutum ne manzala sallallahu alaihi wasallama basharu ne to amma an kore maka abubuwa wanda karka ga basharun irinka a'a ba shi ba mutum irinka a'a ba shi ba mutum ne wanda yake mutum daban yake cikin mutane ya sa Allah maɗaukakin sarki da ya nuna manzala sallallahu alaihi wasallam afto a basharu masu tafiya da bincike suka ce muhammadul bashar walaisa kal bashari sirful makali wa rabbi daha sammahu tsantsan magana rabbi daha Ubangiji ya ɗaya samahu ya kira manzan Allah ne da mutum, amma Muhammadu Bashar walaisa kalbashari, e mutum ne amma ba kamar mutum ba. amma yana da waɗansu kwalitin da babu wata halittar da take da ita saboda ubangiji ya sa mutum a hasanu ta ƙauyini idan ka duba shi mutum allah ya yi tajallin zaci ne a jikin mutum tajalli na zaci a jikin mutum allah ya yi tajalli na zaci mala'ika tajallin asma'u ne Allah ya tajalli da asma'u ne ya yi mala'iku amma mu tajallin zaci ne Allah ya yi mutum saboda haka Allah ya gina ɗan adam da hannunsa da ƙudurarsa kenan mala'ika kuwa an gina shi ne da kun amma ɗan adam an gina shi ne da saboda babu wata halitta da ta kai shi sai da Allah ya yi shekara dubu da ɗari biyu yana gina ɗan adam dubu da ɗari biyu yana gina ɗan adam halaktuhu biya dayya na halicce shi ne da ƙudurata waye shi yasa ce laƙada halaƙanar insana fi a hassanin da ƙauye annabi muhammad ne ba ake nuna saboda shi ne zai fita da wannan siffan shi ya sa Allah ya masa wannan irin tsayuwan daka ya fito da abin da babu irinsa kuma ba zai yi ba kuma babu har abada shi ne dalilin baitin nan na jiya da na ja a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ka annaka kad khuliqta kama tasha'u ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u ya rasulullahi duk wanda ya ganka zai ga kaman kai kaza irin yadda kake so Allah ya yi ka mana saboda kyansa to ai ya fito ne a hatsarin zaciya tajallin zaci ne mala'ika ya fito a tajallin asma'u ne rauhanai sun fito a tajallin sifatu ne aljanu sun fito a tajallin af'alu ne saboda haka ɗan adam ya zama ya fi kowa cikin halittar Allah domin shi tajallin zati ko tajallin zati awwalu abidin kenan manzala tajallin zati ne awwalu abidin kuma farkon wanda ya fara bautawa Allah mala'iku tajallin asma'u da asma'u aka yi kun fa yakunu suka zama rauhanai tajallin sifatu suka fito aljanu kuma sun fito ne a tajallin af'alu shi yasa sayyidina rasulullahi ko ta ko ina kake neman sa zaka ga shine ala ala ra'si kulli shay ko ta ko ina kake neman annabi zaka ga shine a sama idan mutum ya kadarta ya tsaya a tunaninsa da kaiwa da kawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a mutuntaka ya ba shi gidan nukusani to ya sha wahala abinda muke nufin da karantar irin wannan saboda a nuna maka waye matsayin annabi muhammadu kuma a wani gida ka san shi ka san shi a gidan ta'alimi ne ko ka san shi a gidan mulku ko ka san shi a gidan hikima ko ka san shi a gidan sabaru ko ka san shi gidan akalu shine ma akalu kowane gida ka bi shi to sai kaga waye mai gidan in ka kwankwasa wanda za ka samu annabi muhammadu in dai abu ya cika a wajen allah to annabi muhammadu ne ko ka sani ko baka sani ba shine a wannan gurin alhamdulillahi jiya mun yi maganganu akan muna magana akan addinu annasihatu mun yi magana akan riwayan tamimu dari haka ne ko to shine muke muke menene addinu annasiyatu lillahi wa rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim maratib inna a wajen Allah me nasiha a wajen annabi Muhammad me nasiha nasiha wajen Allah kai itikadin Allah kasancewansa kai itikadin annabi Muhammad daga Allah yake babu kamansa ka yi itikadi idan an ce Allah sai an ce Muhammadu ka san cewa duk abin da ke gidan aljanna ga baki daya hatta kirjin matan aljanna Muhammadu Rasulullahi ne kofi a aljanna kofi ba za ka samu wani kofi a aljanna ba sai ka samu Muhammadu Rasulullahi kofi ko menene shine tazayyanatu dunya wal akhiratu bi nuri muhammad duniya da lahira sun yi ado da annabi muhammad duniya da lahira adanta annabi muhammad shin menene yayi me yakan gida ba mata tuhurul inin ai sifan sai na rasulullahi ai wannan ne yasa suka dawo waɗansu a bada daban baka ji abinda yura zahiru hamin badinha daga zahirinta kana ganin bayanta saboda irin kyan da aka yi maka sun fi ruwan gilashi kyau to ba za a maye da su su ba da abin da ake nufi a kyau ba sai an siffanta su da irin siffan annabi muhammad na wannan halittan insani sai sun dawo nan gurin suke ba da abin da ake nufi amma in ba su dawo nan gurin ba su da wannan kyan ba kuma wani abin da su birge ka to ashe kenan al-itisam bi sunnati wa nashruha wal hadd alaiha ya za ka yi kamu da sunna annabi Muhammadu ka bi shi ka nashara ka kwadayantar duka shine wa qala ahmad bin muhammad shine jiya muka tashi akai ko muka kwana kai min al-mafarudatil qulubi yana daga cikin abin da ya zama farilla ne ga zuciya al'itikadin nasihatu li rasul kai itikadi shin addinu an nasihatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da me yazo maka an nasiha manzo Allah bai ci duniya da yaki ba manzo Allah bai ci duniya da yaki ba Abu Talha ma cikin manzo Allah lokacin da aka yi yakin Uhudu da aka dinga harbo cibiyoyi manzo Allah yana daga kai sama yana kallon abin da Allah ke yi Abu Talha sai bude kirjin sa yazo tsaya a gaban manzo Allah sai ce ya Rasulullahi duk cibiyoyi na su taru a nan amma ba kirjin ka ba sai da zo kirji na ma cikin Annabi Muhammad yace sai dai su zo kirji na gaba ki daya ba don komi ba saboda shiddatul muhabbati waddifa an kullu man yuridu an yadur an yadura rasulullah to me yasa suke yin haka ya kai ga nasara duk abin da Allah yake nufin annabi Muhammadu Allah yana nufin annabi Muhammadu da yi to ya isar da sakonsa sai ya kai ana bayansa annasihatu ya faɗa musu ga abin da Allah ke nufi da ni mutum ne kaman amma an turo ni annabi saboda haka an bani annabta an ce kira ku in gaya muku ku yarda da abin da zan zo da shi daga Allah ne abin da kuma zan gaya muku ku tsaya a kai shine wanzir ashira ta kal aqrabina sannan kafin ka faɗa kan kowa ya rasulullahi to wannan itikadin sa na nasiha manzo Allah kenan ala abubakar al-ujari shi yana daga cikin malaman muhammad bin husaini al-bagadadi al-ujari suke kiransa yana cewa annusuhu lahu yadda bin haini in an ce nasiha gare shi to yana hukunta nasiha guda biyu ne nusuhan fiye a kun san hayati hairun lakum rayuwa ta alhairi ne gare ku wa mamaci hairun lakum komawa ta ga Allah ma alhairi ne gare ku to nusul fi hayatihi ku taimake shi a isar da duk abubuwan da Allah ya turo wa annabi Muhammad duk abin da Allah ya ce ku taimake shi wa nusan ba da mamaci ku rike amana bayan ya koma ga Allah ku tsaya akan abin da ya nuna muku saboda na baya su zo samu kar ku kauce fatiha ya ce nusu asa nusuhu ashabi lahu bin nasri nusu ashabi bin nasri an taimaki manzo Allah da nasara wal muhamatu da lauyoyi bi ma'ana masu kare annabi Muhammadu wa mu'adatu man adawu duk wanda ya kai wa annabi hari na jiyayya za mu yar masa wasam wa qatilahu in manzo Allah ya faɗi magana ka ce mun ji mun bi karka ce sami ina wa asaina a'a sami ina wa abaina mun ji mun bi muna kan wannan wa bazlin nufusi wal amwali dunahu ku ba da kawunanku ku ba da rayukanku ku ba da dukiyarku don isar da saƙon manzan Allah shi ne allazi na yi shitaru na amfusan ko inna allazi na shitara amfusan ko inna allah shitara min almumini na bi amfusi mu amwalin bi an lahum aljanna kaga allazi na shitara am allazi na shitara allazi wanda suka sayar da rayukansu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me dalilin sayar da rayukansu sun sayar wa Allah wa annabi Muhammad duk wanda zai taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su bar shi ba duk wanda sai duk wani wanda zai sayar duk wani wanda ya taba annabi Muhammad komin karfinsa komin me yake da shi to sun tsarewa annabi Muhammad da karfinsu da dukiyarsu wasu wasu ga dukiya ga kuma kawunansu sun ba da dukiya sun ba da kawunansu kamar sai na babakar sadiq babu wani abu wanda bai yi da kansa ba babu babu wani yaƙi domin akwai yaƙen da shi yake gadin annabi muhammadu ma wasu suna da dukiya sun ba da dukiyar misali kamar sai na usman bin affan yadda ya taimaki manzo Allah ya ba da raƙumai kusan guda dubu da kayansu ‘yan kasuwa sun zo sun sayi raƙuman nawa za a sayar musu suka faɗi irin ribar da za su ba sai na usman bin affan sai na usman bin affan sai ce ai akwai wanda ya saya fiye da naku suka ƙara man riba ya ce har yanzu akwai wanda ya saya fiye da naku sai suka zato a maka ba wani ɗan kasuwa da zai ƙara kuɗi a kan cinikin ka yace akwai cewa ne ne yace Allah sai ce duk abin da kuka yi ciniki ga baki ɗaya a kora a ba manzo Allah manzo Allah shi da wanda yake so ya ciyar da wanda yake so kaga amwalahum wa anfusahum nufus tafiya wajen yaki akwai wani bawa wanda yake du'ama ne mummuna ne da kulli ma'ana ya yi ya je gaban manzo Allah ran da ya tashi isa gaban manzo Allah da ya je bai iya shiga wajen manzo Allah ba sai da ya saci mutane ya fada gaban manzo Allah a manzo Allah ya ce me ya faru yace ya yace ya rasulullahi zan shiga aljanna kuwa sai yace me yasa ka faɗa haka yace saboda muni na kowa kora na yake sai manzo Allah ya ce a cikin Madina akwai wanda wata yarinya ce ta kowace kyau sai aka ce yar gidan wanci ya rasul wani ya rasulullah manzo Allah ya ce ka je na aura maka ita ya tashi ya zo gidan jamimun ne sosai sun ce ba wani mummuna a garin kamar shi ya buga kofa uban yana leƙawa yana ganin su sai mai da kofa ya rufe ya yi mummunan gani ko sai ce manzo Allah ne ya aiko ni sai ya bude amma bai ba shi dama yin shiga ba sai ya ce masa manzo Allah ne ya ce in zo ya aura min karka sai ke karkaiwa annabi karya karkaiwa annabi karya kin sake rufe kofa yarinyar tana ci sai ta ce babana ni na yarda da abin da manzon Allah ya hukunta yace ƙarya yake ta ce a ita dai ta yarda da abin da annabi ya hukunta daga nan sai ya jiyo wajen manzala yana jiyowa wajen manzala sai shi uban yarinyar ya biyo shi wajen manzala yana zuwa ya gaya manzala na je amma ya ƙaryata ni ya faɗa manzala ya ce ya ƙaryata shi sai manzala sallallahu alaihi wasallam yana cikin faɗa manzala sai ga uban sai ce ya rasulullahi duk abin da muka mallaka naka dama na zo ne in ci da gaske yake yi to a lokacin a cikin sahabbai mutane biyu a gaban manzala sai suka ba shi kudin kayan ɗaki sai suka biya ko ni da sadaki ko sai na ali bin abi talib na mance amma da ma'az bin jabal sai suka ba shi kudin shikenan manzo Allah sai ya yayi murmushi aka daura aure ana daura aure zai je kasuwa ya sayo kayan amarya sai aka buga tambari na yaki sai ba su sayan kayan auren sai saya silke da takobi da migifar sai da aka tafi wajen yaƙi kawai sai ga shi shi ta bayan abokanan gaba ya fito bayan kafara yana tsara yana tsara eh yana tsara sahabai suna tare da manzala suka ce wannan waye wannan kuma ya ɗaura fuskarsa ba a gani kuma ya shiga cikin ƙazantar yakin nan ta baya yana sa sai manzo Allah ce innahu arusu ango eh innahu arusu ango ne can kuwa sai annabi suka lura yana musu banna sai suka juya kan shi sai suka kashe shi suka ji ciwo aka ɗauke shi ana cire kwalkwalan kansa da komai sai aka ga innahu arusu yana murmushi a gaban manzo Allah ya cika an gama yaki manzo Allah ya tashi ya tafi da shi aka kai shi cikin kabari ka san duk wanda aka kashe a wajen yaki ba marwaka da kayan sa ake binne shi to an zo ana binne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye sai aka ga manzo Allah ya kauda kai da farko manzo Allah yana murmushi can sai kau da kai bayan an binne suka tambaye ya rasulullahi me ya faru kuka kai murmushin ce na matan ku ta duniya kuke ta wani boye boye to ga yan matan hurin ilimi ne suka zo suna maraba da shi kowace tana ware kwabrinta ta gani ta fi ɗayan kyau kowace zai zo wajen ta ke matan ku na duniya kuke ba su wahala to ga shi nan can to kaga wannan shi ake nufi bazalin nufusi kai aka baya manzala wajen ware banginta ta gani shine manzala ya kauda kai saboda kunya shine yake gaya musu bazalun nufus wala amwali dura kama ka Allah ta'ala rijalun mazaje ne sada kuma ahadullah alaihi sun gaskata abinda Allah ya musu alƙawari sun gaskata a bakin wa a bakin manzala Allah zai muku kaza Allah zai muku kaza Allah zai muku kaza to ya za a yi a gane tun da ba a je lahiran ba imani ne ke sa a yarda shine bambancin mumini da musulmi shi musulmi zai yi jahiliya mumini kuma zai ce Allah ra'as wal ayn shi muminancin yana yin saryani yayi karfi a jikin mutum sai ya zama komi aka zo maka da shi in aka ce maka ya san yayin in an ce maka manzo Allah shi kenan an gama da kai babu wani keke da keke saboda haka ko rubutun hadisan littattafan iyayen don suka ce maka in an ce maka annabi ya ce ba wani tuhuma rahimi ne ko murtani ko shaji a annabin ya ce sun karu shi za suka zauna lafiya zamanin mu na wayayi in aka ba cewa ya rawaito eh rahimi ne ba mu yadda da shi ba sai a zo a kore hadisin sahihi da bin wannan ka'idar kuma amma su sun zauna lafiya in abu daga annabi muhammadu ne shi ke in ka ce musu annabi muhammadu an gama an gama su a haka suka tsaya sai suka kai lafiya mu kuma yan tone tone za mu yi bincike mu gane mu muna son mu ga keke da keke don kai kwakwaf kai ma ka ga kwakwaf man doki sha'uzi ba duk wanda aka ce sai amar bincike ba zai kai ba eh ba zai kai ba hausawa sun ce duk wanda in ana jin haushin mutum ko ruwa ya ji za a ce ya da kura to me haɗa kura da ruwa to amma kuma sai an kama kan laifi shi na mai na cewa zamanin turawa wani dattijo ya buge ya buge wata yarinya da keke sai ta kai haka kawai mutum yana tafiya a kan hanya yarinya tana tafiya a kan hanya sai ka buge ta da keke sai ce ranka da da aina yi kararrawa ce sai ka kara tsora kata kuma ka lura kowane ai tana sanarwa ne da mutumin da yake da tsatsi a hargitsa ko hargitsa shi kake maimakon ya kauce sai ya yi kanka domin baka san a wani hali ka same shi ba haka abin yake yi to wayin nan ka ga shi kenan ana neman a kama ka da laifi ko ta ko ina sai an kama saboda haka ba ma son mun je lahira a kama muna bayan annabi muna bayan annabi Muhammad in kuma kana son zaman lafiya in kana ganin ka isa to shi kenan ku yi gaba da gaba saboda ka yarda da sallan ka ka yarda da azumin ka kai mutumin kirki ne ba ka da komai sai ka gaji ko mutum zai kai wallah ba inda mutum zai kai ba inda mutum zai kai eh saboda idan ka yadda mutum zai kai an tambayi shi abdullahi ba na shi ibrahim menene halal fi zamanin awwal ya ce ma urifa asluhu wa asli asluhu halal zamanin annabi abinda aka san asalinsa kuma aka san asalin asalinsa sai aka tambaye shi wa fi zamanin sahaba sai ce ma juhila asluhu faqat wal halal abinda ba san asalinsa ba shine amma urifa asluhu ba wa aslu asluhu ba sai ce wa fi zamanikum a wannan zamani yace ma juhila asluhu abinda ba a san asalinsa ba shi ake kira halal yanzu kudin da yau ka samu kai a tunaninka ka yi aiki ne aka baka to ta ina kudin yanzu kaga kai a iya tunaninka aiki ka yi aka baka a gurin ka halal ne amma ta ina yanzu shi yasa Ahmad bin Hanbal yake cewa da ya samu dirhami na kudin halal tsantsa zai haɗa maganin da kowace irin cuta ka zo da shi za ka warke a zamanin Ahmad bin Hanbal kuma an haife shi hijira na shekara ɗari da hamsin to ya yanzu aiki ja saboda ka idan baka makale wa annabi muhammadu wata yana za ka fara iyayen Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri kawai abin da ya kamata shi yasa wani lokaci in na ga wani abu aka ce wai wai su ne ake tuhuma sai ka ji na zo nan wuri sai ka to Allah ke rijalun su mazaje ne sadaku ma adullah alai sun gaskata duk abinda Allah ya gaya musu abinda manzo Allah ya gaya musu daga Allah fa minhum man qafa nahbu wa minhum man yantaja wa ma badalu tabdila akwai wanda suka ce kawai ina ce in an mutu aljanna ne eh to ya rasulullahi me muke tsoro mu fito kawai mun tsaya duk bala'in da za a yi a yi shine zaka ga mutum ɗaya yana da kibiya da mashi sittin saba'in amma wallahi bai faɗi ba kibiya da mashi sittin saba'in wallahi bai faɗi ba yana ci gaba ga shi ba a mace amma bai mutu ba kai ka san dai duk wanda ka ganshi da wannan yayi kanka kai ma ka san mutuwan ka so zai ka hari mutum ka hari mutum ka yana matsowa kusa da kai tsaya za ka ko gudu ai ba irin mutane ba ne to haka suke fa sahabban annabi haka suka tsare annabi Muhammad saboda ni na ce lahira ne to za mu tafi lahira ai abin da yasa suka zauna lafiya saboda ba sa tsoron mutuwa abin da yanzu mun ko muka kasa zama lafiya saboda tsoron mutuwa shine kawai wa min man qabana abu wa min man yantazir wa ma badalu tabdila suna intizari wanda ya riga su ce Allah ji kanka kawai sai su ce gaba za a ci gaba da aiki wa qala wani yace wa yansuruna Allah suna taimakon Allah wa rasulu wa rasulahu da manzansa ulaika wayannan humus siddiquna sune na gaskiya hakikan masu gaskiya a cikin lamarin Allah wa ma nasiyatul muslimina lahu ba'da wafati nasiya musulmai gare shi bayan wafati فالتزام التوقير كجرم النبي والإجلال دبوايا تروى وشدة المحبة له لتنن صن النبي محمد والمصابرة على تعليم سنتك موسو وجن سن سنة النبي محمد وتفقه في شريعته كما كفينت مي النبي كان في الشريعة شريعة كنت شريعة الشارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارع هو الفاعل الفاعل هو سيدنا رسول الله idan duk abin da kake gani aka ce haramun ne manzo Allah ya ce na dawo maka da shi ya zama halal shi kenan sai Allah ya ce na bari shine in ya ce kawai Allah haka ne eh duk abin da annabi ya faɗa shi kenan huwa shari duk abin da ya faɗa wa Allah shi kenan ba a taba ja tsakanin Allah da Annabi Muhammad ko ba za a ja ba an gama kaga wa mahabbatu ahli baiti ka so ahli baiti rasulullah an ce ahli baiti rasulullah an ce sayyidina Hassan sayyidina Fatima Zahra sayyidina Husain sayyidina Ali bin Abi Talib ta ahli baiti matansa ma suna ciki saboda ahala baiti dan akwai salmanu minna ahalal baiti da ni aka riskar da salmanu ya zama ahalal baiti shi da dalmabaci saboda haka ashe ana jabdu kulli taqiyin ana abdu kulli taqi manzo Allah shine kagan kowanne tsoron Allah ko manzo Allah shine baban kowanne tsoron Allah har yanzu za a iya samun ahalul baiti rasulullahi ba nan wancan wannan ba jini gari daban salman al-farisa ba balarabe ba ne mutumin iraq amma zamo alabai ta rasulullahi ba kuma shi kadai ba ne da manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaya man man huna ɗaya daga cikin sahabbai ya ce wa ana min ahli da duka ya rasulullahi ya ce wa anta minhum kai ma kana ci ba kharaja ta bane shi ma sahabin annabi Muhammad duk ya ba su ashe ahala baita rasulullahi sai malamin ta ce inna ma yuridu Allahu an yuziba ankum ar-rijsa ahala al-bayt wa yutahhirukum tatheera sai to ai an zo da tasniya da da da zukuru da inasu to in an zo da zukuru da inasu to ana gabatarwa duka ne gabaki ɗaya suna ciki wannan dai ga shi nan maganganu sun kai sama da ɗari a kan alibaita rasulullahi ko alibaita rasulullahi ko alibaita rasulullahi kawai jimla dai dukkansu alibaita rasulullahi domin inna ma yuridu Allah an yusuda kuma da ta suka ce a'a man hurima sadaka wanda aka haramta musu sadaka su ake nufi da alibaita ce a'a sauran ma min ali bai rasulullahi domin ali ali ali aqilu ali jafaru ali abbas to ali jafaru ali abbas ai sun haɗu ne ta ɓangaren mutum ɗaya ƴaƴan abu ɗalibi da jafaru da aliyu da aqilu duk wasu ɗaya ba su ɗaya ƴaƴan fatima su Allah ke mana Allah ka ba mu albarkacin su to a so ahlul baiti sallallahu alaihi wasallam wa sahabi kuma a so sahabban manzan Allah wa mujanibatu man ragiba an sunnati ka nisanci duk wanda ya kau da kai gaba da sunna annabi Muhammad ka nisance shi wani hiraji ana ka kau da kai wa bugudu ka kishi wa tahyir min kuma ka tsoratar da mutane kar su je kan mutumin da yake kin sahabban annabi ko yake kin alibi rasulullahi ka nisantar da su haka walbasu an ta'arif ahlaki kuma a yi bincike akan sanin ahlaki ɗabi'ar mazalla wasirat wasiyarhi sirarsa wa adabi da ladabinsa wa sabru ala zalika ko mutum yayi hakuri akan haka fa ala ma zakarahu takunu nasiha akan abin da muka ambata nasiha za ta kasance idan samaratul muhabbati tana daga cikin 'ya'yan bishiya na soyayya guda ɗaya wa alamatin min alamatiha kuma alaman soyayya ne daga cikin alamomin kama kaddamna kamar yadda muka gabatar wa ka imamu abu qasim al-kushairi abu qasim al-kushairi ya kawo hikaya anna amru bin al-laysi maganar da ran nake faɗa kenan nake ji anna amru bin al-laysi ahada al-maluki al-khurasan ɗaya daga cikin sarakunan khurasan wa mashahiru sawar sawar yana daga cikin gwaraga amma sanannu wanda aka san su al-ma'ruf bi saffar an san shi da saffar mata ya koma ga Allah faru iya tunan sai aka gan shi a cikin bacci wakila lau sai aka ce masa ma fa'ala ma fa'ala lahu bika me Allah ya maka wakala yace gusura li an gafarta mu wakila sai aka ce bi ma da da me aka gafarta maka ala sai ce sa'ibtu zurwatal jabal yawman wata rana na hau kan dutse fa asharabtu ala junudi sai naga sojoji na fa ajabat ni kasartu ni da kaina sai nayi mamaki saboda yawan su fata mannaitu anni hadartu rasulullah sai na yi burin ina ma ni ina nan a zamanin manzo Allah ba an tuhu wani sabtu taimake shi wa'annan su shiga cikin yakinsa a taimaki manzo Allah fa shakara Allahu li dalika wannan tunanin da nayi sai Allah ya gode mu ko ku tare shi aka gafarta mun saboda to da Allah har yanzu babu kawai ka buɗe kirjinka ka zuciyarka ta zama takurariya eh alhairi ka dinga jin tsoro kana yi kamar zai kare a wannan al'umman manzala ne ina ma dukkansu za su zamo kaza kamar yadda sai na suleiman ne yake cewa zai kwanta da matansa su ɗari su haifi ya'ya ɗari da baki ɗaya su yi su tafi yaƙi saboda ɗaukaka tutan la'ilaha illallah to sai bai ce insha Allah ba ya kwanta da mata ɗarin kuma duk sun ɗauki cikin amma duk wanda ta sha aiwaye ta zo da rabin mutum da ya ce insha Allah lanta mulal amru da lamari ya cika to ka ga kenan ashe har gobe in ka ga wanda suke da bukata ka ce ina ma kar kuma Allah ya baka ya gwada ka a fara tsallan tsiya shi abin da Allah ba su kenan shi ne miyatul mumin ablagu min amali ai na faɗa muku shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya kawo cikin tafsirin sa wani mutum ne ya niyan zuwa aikin haji yana tafiya aka kama shi sai da aka gama aikin haji aka sako shi wani shekara sai sake yi niyyar zuwa aikin haji yana tafiya shi ma aka sake kama shi sai da aka gama aikin hajji aka sako shi shekara biyu kenan da ya yi harama na uku sai Allah ya bashi dama ya yi aikin hajji da ya je isa aikin hajji ya ɗauki harami ya zo ɗakin kaba sai ya ce Allah ka karɓi wannan kamar yadda ka karɓi wancan guda biyu Allah ka karɓi wannan kamar yadda ka karɓi wancan guda biyu da ka ai a tunani ya je da yanzu gashi nan ya zo amma saboda arifi ne sai gane wancan ba a tambayan menene rukuni ko kabar wajibi ko kabar mandubi ko akwai waɗansu abubuwa wannan tsantsa Allah ya karɓi aikin saboda niyyarsa amma wannan kuma aikin zai iya barin makaruhi ko mandubi ko mubahi ko rukuni ko wujubu ko farz an fahimta to haka ne aikin niyyan aikin alhairi da zana yi a zuciyata ina ma Allah zai ba ni dama duk abin ku tafi ba ku ruwan sha ku sha ruwan azumi ni ne zan ba ku wani ne a wajen Allah shi kenan a wajen Allah shi kenan idan kuma Allah zai yadda ku tsaya insha Allah sai na gwada eh insha Allah sai na gwada e duka kowa kowa sai ya sha kaga Allah ya gaskata ya da wani ya zo da nan shi to a ka'idan Allah in wani zai ba ku ruwan a yanzu za a ba shi sai an ba inda wani zai ce je shi ya bayar addalu alal khairi ka fa'il domin ni na fara tunatarwa saboda haka Allah ba zai bani fankan fayo ba yawan lada an za a ba shi lada goma sai an bani in saboda rahaman ubangiji shi yasa ka ga mutum a wuce ɗan iska ne kawai to duk wani hanya ta inda Allah zai kai ka aljanna an nuna maka Allahumma ka fahimci abin ne ka kasa karantuwa shi yasa ka ce labudda an ta kun aliman au muta'alliman أو سامعا ولا تكن رابعا فتانا أو سائلا فلا تكن رابعا فتانا كزمو مالك ko mai neman sani ko mai tambaya in ka zamo na hudu ka halaka in da ka tambaya za a nuna maka ga hanyoyin aljanna ka gani ba Thank you. to kun ga wannan kun gani to haka ake bukata saboda babu abin da ya kai manufan alayi wannan wallahi sai ya zamo daga azuminsa daga farko zuwa yanzu billahi la'ajin bai samu lada kamar haka ba saboda ai ba a san wanda zai sha me zai mar ba wani yana sha ya ya samu ƙarfi kenan zai ta ibada duk ibada fa za ka ne don kuma ka zo shan ruwan bari in koya muku karatu idan za ka shir a gani an dawo a je a kawo guda goma kudi na ne zan biya goma zan biya idan kuwa zo shan ruwan in ka bismillah ka sha ka yi ka yi karafi ka ce ka yi niyan ka shayar da bawan Allah kai kanka eh ka ce ka yi niyan shayar da bawan Allah kai za ka sha ba amma da ya baka ladan sadaka kai kanka kuma eh kai kanka dan ka zo za ka sha ruwa ko a ina ne za ka sha ruwa ka ce ka yi niyan shayar da bawan Allah Allah zai rubuta maka ladan sadaka ka yi sadaka kuma kai za ka sha sannan bayan ka sha ka ce na gode wa Allah da ya shayar da ni babu ƙarfi na babu dabara na shi kuma an gafarta maka zunubin ka ma ta kaddama wa mata aka to jahili zai san wannan to yaya jahili zai daidai da malami to yaya kuma jahili zai ja da malami kuma ga shi hadisan annabi Muhammadu abubuwan na rama idan ka ci abinci ka ce na gode wa Allah da ya ciyar da ni babu karfi na babu dabara na wallahi an gafarta maka zunubin ka ma ta kaddama wa ma ta akhara idan ka sha ruwa ka faɗa an gafarta maka ma ta kaddama wa ma ta akhara kana nan kana balayi an bar ka kai kana tunani kawai ka tsaya a sallah ke ke ke ke kai ne kake ganin kana ta gwalewa ƙasa ido ko baka iya ba baka iya ba ta ka'idar ta ba to yaya ba za ka matsale da wa'inda suka san Allah ba a yanzu ai mutane komai rashin hankalin sun sani yau idan ka gamu da ministan kuɗi a yau za ka iya zama miloniya ba hanyar ya sani ba sai ba ku wani abu ba za mu baka kuɗi ba balle a kama ka sai a ce za a tura kuɗin ta wani guri sai a ce kai ne wakilin kudin ana so a saya a hannunka ka je ka cire shi a banki ka zama milodin a bangaren mai za a maka haka a bangaren transportation za a maka haka a bangaren gidaje za a maka haka a kowane bangare na ya duk nan an yadda yan kasuwa sun san abubuwansu malamai ne ba su sani ba sun ɓata lokacinsu ne ba akan cin boko da takarda suka kai ga wannan kujera mun ɓata lokacin mu akan rike tarbi da na bilbilin dare da rashin bacci akan mu san annabi Muhammad ya namu zai zamo ƙarya na sai zamo gaskiya ta wa man la bin zallabi li abidi kuma Allah ya fi alfahari da namu amma da karfin tiyace namu ne ƙarya in dan kwairo zai samu magaji shata zai samu magaji barmani coge za ta samu magaji waye suna tupac zai samu magaji babu dalilin da zakiru ba zai samu magaji babu dalilin da hanyar kowane abin da aka ake shi wallahi tallahi akwai wanda zai gaje shi kuma me yasa ba a musun sauran namu ne kawai da yake an gama ba mu da gata ha Allah ke shi yasa wani lokacin na son zan wani mai zaki Allah ya kuma ce ya taba ni koya wannan wannan alfajimo da sharif abdulmumin ringin aikin da zaki duk lokacin da zai shigo garin nan ce ya ce sai an raba adadai saboda in ya shigo abu kalai tsaro na ka ke cewa shai ya ce wallahi ne tsoron mutumin da nake ji kare kwace wa mutum dan abin da yake da shi da ke garka da a karanta sirri kaza a karanta sirri kaza a karanta sirri kaza kafin ya iso in ya zo haka zai koma ba zai iya taba wani ba saboda koya kamar rashin ladabi za ka rushe shi kuwa alfajimo na gani a wani musama sana abu zaria ya ce wa man na za a nufi makamin wilayatin a katulu katalan shari'ar bisa zai duk wanda ya yi jayayya da ni a makamin wilayata ya ce wala zan kashe shi kisa na walakanci da takobi guda biyu ya ce wajen ni rasulun lahi ni gayar kubutani wallahi wallahi a lokacin ne na fahimta hinta yadda sharantaka ta yi yawo ni a iya tana ni na da yake kuma hausawa ne yana ce sharantaka cikin ta kare a shi ana samun wajen yarbawa ni iya tunani na a wannan lokacin ne na gane ai yawo ne da aure ya ce wajen biya rasulun lahi min gairi rubuta ne a nan ne na san sharifi abin da ya gashi nan abin gashi nan saboda haka a yi aiki kawai in yi malu fasir Allah amalakun wa rasulu wal mu'minuna wa amman nasu li aimatul muslimin fadatun fil haqqi da bi cikin gaskiya wa mu'awanati da taimaka musu amrun bihi da horon su da shi wa tazkirin iya wa ala ahsan wajhi ka tunatar da su mafi fuska mafi kyautatuwa wata biyahu da faɗakar da su alama gafaru an duk abin da suka suka yi rauni ka faɗa musu unzur a haka zaliman ka tambayi ka taimaki dan uwanka azzali wansur a haka zaliman au mazluman ka taimaki dan uwanka zalimi ko wanda aka zalunta sai za su ta ya rasulullahi mun san dai za mu taimaki wanda aka zalunta ya za mu yi mu taimaki azzalimi yace imna'a wa hana shi ɗayan taimake shi zai yi zalunta ku ba hana shi ɗayan taimake shi shi kuma abu da yana ganin ba komai ko ba haka bane to shi wancan ko ai an sani to kaidan manzo Allah kenan wa gutima anu kuma ku koye masa min umuril muslimina daga al'amarin musulmai duk lokacin da kaga wani shi yasa malaman fiqhu in a makaran masallaci haka da limami ratibi to ba a san in yayi sallah wani ya zo yi sallar jami'i sai dai ku yi daidai karahatu tanzili ne ba karahatu tahrimi ba abinda ake tsoro kun ƙi bin liman din ne ko kun gan shi yana da wata illa ne saboda haka kuka ƙi shi za ku sa wa al'umma musulmi wa kai shi don haka aka karanta amma karahatu tanzili ba karahatu tahrimi ba komi musulunci yana gini keke da keke don ya dawo da kai kan dinka in an yi haka al'umma an taimake su Allah ka taimake mu wa tarkul wuruji alaihim kar ai fito na fito wa tadribin nas kar a dinga kai duka wa juna wa ifsadu qulubihim alaihim kuma ba ta musu zuciyarsu wa nusu li ammatil muslimina irshadu sauran musulmai ku shiryar da su ne hanyar da ya dace shi ne nasiya ila misali duk abin da zai zama mai kyakkyawa wa ma'una tun ka taimake su fi amrin dinin cikin al'amarin addinin su wa duniya da duniyar su bil qawli wal fi'li yanzu misali muna faduwa da yawa ina faɗa da yawa ku yi ƙoƙari ku yi me na zaɓe katin zaɓe da yawan mutanenmu ba sa yi ‘yan izala suna yi me yasa ba ma yi za ka ce an bata maka rai to yaudaran kuwa shi ne zai kawo ‘ya'yanka su ƙara shiga bala'i saboda in ba a toge wannan gurin ba to ba ka yi aiki wa baya ba shugabannin Allah bai sa musu adalci ba son abin hannun ku suke amma ba sa son to ya za ku yi ku ku tsayawa kanku daraja wannan hanyar idan baka buɗewa mutum kwakwalwa ya gane ba gashi yana cikin sinsan ɗin amma wallahi a kife yake misali ɗaya tsarin da nace ni za mu tafi da shi a kai kuma na ina kai yanzu haka ina jin duk zauyoyi da suke kasa kowanne na sa a kawo wanda ba su kawo ba su suka kwari kansu amma tsarin da za a yi in na ga muna da kaman guda dubu goma ko dubu biyar duk wanda ya zo wajenmu yana nema zan ce gashi nan muna da ƙwari'a kaza amma me za ka yi wa 'yan ɗarika ba na nufin kamar komai duk abin da za ka bani allah ya taɓa bani me za ka yi wa al'umman kai kanka ka yi daraja a wajen su ga kayi musu to daga nan ne za a canza su abin da ake nufin in ba a ji wannan hanyar ba kuwa to shi kenan sunanmu amsori yawa shugaba na ƙasa ya dinga afka kuke ya dinga afka kuke kamar kare siyasa da aka zo ka yi cewa yi da izala da su da wa'incan izala tun kenan wa'incan saboda tsaban duniyar iri ɗaya ake nema baya faɗan sunan ma saboda kare yi zunubi bai ce izala tu ba ya ce da su da wa'incan yawa da 'yan ɗarika da 'yan ƙadiriya duk mun haɗa kai mun yaga sanan ɗarika waye sai ku faɗa waye amma kuma ya sha da mu saboda ka da aka zo za a mara godiya da godiyar da ta zo daga gwamnan bauchi ya taimaka wa pdp nawa za a ba shi dan dariƙa nawa ka samu dan dariƙa nawa ne suke tare da shi to amma da ya ruku da aka zo da aka faɗi a wancan ɗin sai ya yi wata kalma a siyasance sai ce ya yi ne don tausasawa su malam shi ya sa saboda zaman lafiya ya musu a kunya kaga yanzu dai muna ƙasa an danne mu an take mu an ci da mu kuma an zage mu to shi kenan wannan a nan kenan ta ina za ku koro ta ina ba zai warwaru ba sai mun tashi mun yi aikin mun ƙarya tashi a aikace sai mun ƙarya tashi a aikace a aikacen ko shine sai mun in ba ka bori na yaran nan ga ba sai da su sa kansu in ba a yi musu taujihi ba to iyayen kenan ake wannan artabu to ya yaya iyayen ma ba su idraki sun gane cutan abu ba to ya yaya kuma wannan ne ya sa nake faɗa a tsaya a yi a aji in lokaci ya yi za mu ware mu yi magana irin namu na cikin gida ba mu hana ta tafi kowace siyasa ba kowa da gunda Allah ya sa shi ya ci abinci amma in muna neman a yi wani aiki wa addini za mu faɗa ka ba da ƙuri'anka a gudu da zai kai amur duniyahum wa akhiratuhum kenan ka faɗa musu duniyarsu da lahiransu yana su yi bilkauli wal fi'ili da magana da aiki wanda za yi idan mun yi haka to mun yi wa 'ya'yanmu caji mun sa su kuma a saiki yanzu kun ga misali abu biyu ne ake ganin kamar bala'i ne bala'i ne amma lahiri ma'ana hadifa sunus da alhaji ibrahim ɗan shau ɗaya wannan abun karku yi tsammanin ban sa abin nan ke faɗa ba ina faɗa ne duniya ta ji ta sani wallahi tallahi duk wannan tsallen da suke alheri shi halifa sunusi in ba su irin su ibrahim din ba za a yage shi tsaya daidai ba shi kuma yanzu yagan da yake yi yake yin wani guri da shi din saboda wancan yana da manufan da shi bai da shi shi ma zai yi kokari ya yi kwana wani abu zai faru dari shi da ta kamfani mai mata ɗaya sun aure ne? ha da sani ɗaya sani ai sai ya yi biyu tukunne ya gane rigar da za a ke wanke masa dan ita kaɗai ce amma yanzu wala sai ya wanke kayansa kuma duk ba shi da suke bi shi ya biya ai haka ne saboda competition din yana cikin da wa za ku yi an fale ta na fasir mutane su mu kuma yanzu ne lokacin da darajar ɗari za ta tashi saboda wannan manufan ko an ki an so halifa sunusi ya fara buɗe wa mutane ido ko an ki ko an so ya fara nuna wa mutane ga inda za ku yi kokari ba za a bar shi ba shi ma a gwamnatance ba ba za su bar shi ba za a ba da kuɗi wa wani bangaren a jihar shi saboda in yayi ƙarfi sai abin da ya nuna zai zama shugaban ƙasa saboda haka za a sake jeho yaƙi a cikin gidan ɗariƙa saboda haka duk ɗan ɗariƙa ya san da wannan kar ka tsaya kana zagin wannan bangare kana zagin wannan bangare a lokaci ne yayi araku bulugul ard ina ganin ku wata rana ku ne shugabannin bayan ƙasa lokacin da yayi wannan shi ai dole ne siyasa shine wajahantar da mu yanzu misali wani za su ce don mene yi maganan anan na yi ne don kowa ya sani saboda ni na sani babu wani abu da za a haɗa mun kashi saboda tangaran nake tafiya sai na bai bar duniya ba yana da shekara tamanin da kuma ina zama in tambaye shi ne ba zaman ina kallon sa shehi ne ni kuma zan tashi a shehi ba ba haka ba a'a muridi da shehi shine da ka fahimci inda aka saka amma in kafin shehin kai koma ka ɗauki rawani kai ma ka ɗaura ka zamo irin almajiran izala to shi kenan ka bugu eh ka bugu shehin ka yana shehi kai ma shehi to ka bugu ka fahimci inda aka sa kai me ake nufi da al'umma me ake nufi da yadda za a kai mutane wallahi tallahi manufansa yadda kuka ga dai manufan buhari kowa ya da buhari yana da alaman gaskiya amma ba a yarda ba shi da mataimaka ne amma kowa ya yarda yana da manufa sai Allah ya taimake shi da rashin addu'a kuma eh wannan sai Allah ya taimake shi da Allah ya taimake shi da rashin addu'a wayannan abun sai suka haɗu sai aka zo su kuma suka yi amfani da addu'a sai suka kare kibe shi wannan bai wuce haka ba amma ni a haka ma ban zarge shi ba nake ganin wahalar da ya sha a baya shi yasa ya tsara tsoron malama ko wani ya gani sai da suka maka ko wannan ka san aka kona mutum to wa'annan ni a yadda nake ganin lamarin ke a irin gani na yadda nake gani amma ba wanda zai ce ba mutumin kirki bane mujarradinsa haka to haka yanayin siffan da halitta sun siyato da shi yana da manufa da yawa wanda cin kashin da ake wa ɗarika za a yi da yawa kuma abin a hannun shi ne abin a hannun shi ne ta san kowa da irin aikin da Allah yake sa shi to abin in ya zo a hannun mutum to in ka ce za ka ja kai ta sha wahala ka yarda ka bar wa Allah tsarinsa in ma ka da zai yi in ka da zai yi in ka yarda ma zai yi gara ma ka yarda ka shiga cikin yan sululu ba gane ka ba sai ka zauna lafiya wallahi tallahi akwai abubuwa da yawa kuma dole a hakan da a dinga gaya wa mutane babu wani abu da ba za in Allah ya yarda izinin ba mu ci amanan tafiyar da ake kai ba in ko ba za mu yi gyara mata tafiyan abin ya tafi ba in Allah ya yarda ba za mu ta mata dungu don wani abu ba wallahi ba za mu yi ba saboda duk abin da Allah ya kewa mutum an mara duk abin da Allah ya kewa dan adam an mana ba abin da za mu ci wa Allah sai dai godiya to ko babu dalilin da ya kamata mu sake wajahantar da na bayan su ma su gane manufa ku yi kokari kowane ɗan ɗariƙa ya yi ƙuri'a da ake ta koyi lokacin yakin da shi ake sai mu taimaka amma mu zo ga yi an zaɓuwa ne ɗan iska kaza kaza kaza ba wannan an wuce wannan lokacin ne mu yi aikin da kanmu muna da ƙuri'a guda dubu goma me za ka mana me ya haka mana ce ku su a kuyan gari ba muna da ƙuri'a dubu goma me za ka mana za mu maka makaranta mai aji nawa gidan sama ko a aina kai za ka sayi fili ko mu za mu baka fili to kai mana anguwa kaza sai mu kira duk ɗan ɗari ka ce aiki kaza na wane ne amma dan mu zaɓe shi ya yi mana musa ya zama na ɗan ɗarika ne ko a daga garin za ana cewa na ɗan ɗarika ne ya ishe to in muka tafi a kan wannan kar ya ba mu kuɗi ya zo ya yi aiki kawai aiki muke so mu kuma mu alƙawarin mu cika alƙawarin mu wani dan siyasa ma in ya zo mu ce to ne kake neman yace wajen yace kudin kudin ka yafi yawa eh eh me muke so mu ce a yanzu muna garin ba mu da bohol a unguwa kamar muna bukatan guda 25 bohol muke so ka tona mana mai zurfi mai kyau tsayayya standard sai mu duba ya mu ce to a unguwoyin mu wannan ma ba su suke tare da musu musa su masu su albarkaci mu ce a tona musu a gurin za mu yi da sunan ɗariƙar tijjaniya ka sa duk duk abin da ka ga dama Allah ya san dai mu ne sanadi wannan shine ni tunani na da manufa na ko ba komai an wajanta kuma wallahi ko mutum yana neman abin mun ce yazo sai ya zo ba za mu tashi mu jojin shi ba ya zo wannan shine kawai kuma hanyar da ya kamata mu wajata da mutane mu kira in muka yaka kuma shine muka batar wa ƴaƴanmu in suka tashi in suka kauce akan wannan suka ce aka musu kuɗi gida to shikenan su suka kashe kansu amma in suka tafi akan minwalin da ake tafiya baya kuma za ta yi kyau shine manufa Allah ya taimake mu watan biyu ga gafilin a faɗakar da gafalallun wa tafsiru jahilin ka fito musu da abin da suka jahilta ka fito musu da shi fili a gani wa rafdu muhajatin ka koro musu bukatunsu da suka san suna da shi sun kasa a ce ga shi nan wasu tura aurati in sun kuskure kuma ka rufe karka karka ka faɗan illansu a faɗi alheri in sun yi kuskure ka rufe wa dafa mudarrin anhum duk kuma abin da zai cutar da su ka tunkuci wajarabul manajin ilai kuma ka jawo abubuwan alhairi a yi musu wannan zai taimaka shine manfa wannan shine annusu lil ammati lil muslimin to kaga kuwa wannan baya cikin karatun yana ciki yana ciki annusu bil ammati lil muslimin saboda haka mu yi kokari mu tsaya akan wannan Allah zai taimake kuma nan duk wanda ba su yi rijista ba na faɗa su bayar da sunayensu zan na ɗauki nauyin albarkan annabi zan samu wanda za su zan nan daga sha ɗaya zuwa wani kwanaki za a zo a yi aikin a nan gaba ke saboda mutanen mu taimaki kanmu insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara eh mu ma ba ma siyasa amma dole sai mun sa hannu a ciki eh sai mun sa hannu a ciki li maslahati ummatana mu ma al'umma mu ko ba komai a yi ta ci da mu kullum a yi ta ci da mu sai an zo a yi wa mutane iskanci na na taɓa faɗa muku gwamnatin tarayya tun zamanin yar aduwa ta ce ba za ta ba wa musulmai taimakon da gwamnati take bayarwa ba sai musulmai sun haɗa kansu kamar yadda kiristoci suka haɗa kansu dalilin da wancan lokacin kenan aka fi shehu ɗayaru aka fi shehu ɗayaru shehu ɗayaru ya ce a haɗa masallaci da aka matsa aka matsa shi ne da aka ji a lokaci kabiru ba bai wani gasar yake cewa 'yan ɗariƙa malamai ne kuma mutanen kirki ai ba wai akan wannan kudin yan dariƙa malamai ne mutanen kirki a bakin ka zai ba wannan kudin ne wallahi saboda gwamnati ta ce in sun musulmai sun haɗa kansu suka zo haɗa rabe-raben kiristoci da yawo ne to musulmai sun haɗa kansu suka zo duk shekarun da ba a biya ba a tara a biya kudin shine izala ta yi ta yi ta yi abu yankewa shine kwanaki ka ja ka kora wa shehu ɗaya da ya mutu su duk akan wannan kuɗin duk akan wannan kuɗin in ya mutu da aka gagara shi da aka an ɗauko rabin da sulki islamin alam da aka bata a kaduna ai a abuja duk akan wannan kuɗin ne billahi lalzi la ilaha illa huwa ta su kuna nan gaho ana tayaki akan su kuma ki sani ba dole a rike gaya wa mutane wani abu su dinga sani me yake faruwa sai ya sa wani lokacin ku ji kun buɗe wuta ku kuma ku ji ina kiran suna gaba da gaba saboda na sani babu wani abin da nake faɗa haka wata sharri wallahi babu sharri ko ɗaya na sani kuma duk gurin da suka zauna sai mu faɗa an yi mitin a waje kaza ne kuma mu faɗi adadin mutanen da suka yi mitin wallahi na sani na sani ya sa wani lokacin kawai ka kau da kai wani lokacin kuma in yi ma zafi kai ma ka yi birni a sani amma mutane mai zuwa kamar ana tsokana babu wani tsokana abinda muka sani ne wanda kai level ɗinka bai kai ka sani ba Allah ya mana ce yau aljini ne ko ne su zartu aljulma ya fi wa aljulma
فآتوا يأخذ ما يوده وليس للعبد سوى عقوده تسحر الذي بدله وبالملكة لي مسوقه فقد أرادوا إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العديد كيف تهار المريد وكيف تتقي من العدو فينا وطئنه وآت فينا لا تكي من آثاره ليادا فقد بقى من الإبادة أبو قال منكر عليه وقد عليه نعم الجليل مرجعه فسردا إنا قد أمر داود سبدا أتى أراد سرا قريبا يكفي كل الهداء والعبد هذا مكي لقد نذرت اسمع اقول اجل بين النار والعين لم يقع شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوه للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل حتى الذي تسمع ما أقول والذي لم ترد فأجل فإنما أخذت لم يؤجل يا أهل الخيل كما تروا فجيب سيدنا للمختار وعلى الرسول الأمرار اللهم صل على سيدنا ربنا آتنا في الأكبر الحمد لله